أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
الله يساك على الخير بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu wannan yammaci yau faɗo ga watan rabi'u Sani, lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari fudu da arba'in da bakwai ko kuma yau Shirin da shida ne ga watan tara lissafin miladiya shekara da biyar. ga mu a wannan katafariyar santa ta Muhammadul Amin wato ba masallaci ne kaɗai ba masallaci ne da ƙariya da ƙari in an ce masallaci to har da ƙari saboda santa ce ta tattara abubuwa da yawa muna addu'a a jagoran Sheikh Malam Abubakar Musa Giya da Azarai, Allah maɗaukakin sarki ya masa jan gora, ya taimake shi wajen gudanar da wannan santa. Suka mutanen bidawa muna musu murna ba murnar masallaci ba kaɗai a murnar babban malami jagora mai karantaswa wanda saboda karantarwan masu ya kaura gaba ɗaya ya bar garinsa na haihuwa sai dawo kuma garinmu nan shi ma nan ɗin ya zama garinsa to kun ga wannan ba kowa yake ba hali ne irin na mutanen ƙwarai na mutanen kirki na magabata a yi ƙaura a tafi don a yaɗa addinin musulunci kuma Allah ya sanya albarka cikin wannan ƙaura Allah kuma ya ɗore mu a kayi ya sa kuma mu cika akan haka kuma Allah ya karɓi duk ayyukan da muke yi tare da malam gaba ɗaya manya-manyan malamai koko kafin nan malam da ya gabatar da nasiha malam Ibrahim Mahmud Lihiya alaramma ne daman na malam ɗin. Kowa in yana jin tafsirin Ramadan zai ji muryar alaramma shi yake ja malam baki. Ko daman shi ba alaramma ne kaɗai ba shi ma alaramma ne da ƙari, da alaramma da kuma tafsiri. To Allah ya saka masa da alkhairi. Kafin na ce abin da zan ce, maudu'in da ya fara magana, akwai manya-manyan malamai a cikin sahabbai, babban malami mai tarjama alkur'ani abdullahi ibn mas'udin sannan daga baya kuma aka samu abdullahi ibn mas'udin wanda shi ma sha kundum ne suka ce inna lissala waƙatun ka waƙatil hajji dukkan suka ce sallah tana da lokaci tamfar yadda aikin hajji ke da lokaci man zallabi wa akhirul hajji an waƙatiha waye zai jinkirta hajji daga barin lokacinsa babu ko to sallah ma ba a so a jinkirta ta daga barin lokacinta iyaye da kuke gidaje da kun ji an kira sallah maza maza ka ku koro yara su tafo masallaci dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku umarci ƴaƴayenku da sallah idan suka kai shekara bakwai ku musu dukan tsiya ku ba su kashi in suka kai shekara goma kuma suna wasa da ita hikimar haka idan ka tarbiyyantar da yaro sallah shekara uku daga bakwai zuwa goma nan to sallah ta bi jininsa ta shiga jikinsa ko amerika ya je ba zai daina sallah ba ko faransa ya je ba zai daina sallah ba ko italy ya je ba zai daina sallah ba ko rasha ya je ba zai daina sallah ba sallah ta zama jininsa saboda haka a wannan shekara na ƙuruciya ko iyaye ku ringa kamowa ‘ya'yanku kuna tafowa masallaci da su, da haka ake raya masallaci, kuma da haka ne zukata suke rayuwa, domin ita sallar in ana yinta tana hana alfasha da munkari.
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
zamu ɗauki muhalli shahid saboda mai kallon lokaci idan lokaci ya ba zai saurara mun ba Allah maɗaukin sarki ya ce inna salata tanha anil fasha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha da munkari amma ambatan Allah shi yake kan gaba a irin wannan wajen Allah madaukin sarki ya san abin da kuke aikatawa wani barawo ne ya je shi sata gidan wani malami sai ya dace dacewa yayi ko sata ya je gidan wani malami ashe babban malamin hadisi ne da ya je sai ya samu malamin yana sallar dare yana cikin karatu yana karanta wannan ayar alam ya'ani lillazina amanu
alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah madaukin sarki ce wai lokaci bai yi bane da zukatan mutane za su kankanta su samu tsoron Allah wannan barawan yana shigowa sai ji malamin ne yana karanta wannan alkur'ani kun san qur'ani yana da tasiri wallahi sai ya ratsa zuciyar wannan bawan Allah wannan barawo sai ji zuciyarsa ta karye ba abin da ya sai alwala ya zo ya bi sallah kawai aka yi ta sallah da shi da asuba ta yi malam suka tafi da wannan bawan allah masallaci akar makalla muka ganka da bako ya ce ja'al yasrika fasaraqanahu ya zo ne don ya sata mu kuma sai muka sace shi wato sai Allah ya taimake shi kun ga tasirin sallah idan mutum yana sallah to in Allah ya da Allah zai shiryar da shi in kana ma wani zunubi kana so ka daina ka gagara dainawa ka ringa sallah da daddare ko da nafila raka'a biyu ne Allah kana addu'a Allah zai sa ka daina sallah tana hana alfasha da munkari saboda haka sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske bayan duka a cikin pillars of Islam ginshikan musulunci ba a cikin rukunan musulunci bayan shaida ba abin bauta bisa da cancanta da gaskiya sai Allah to babu abin da ya kai sallah ko a kiyama hadisin Muslim ya ce, A cikin ayyuka, farkon abin da za a fara aunawa a sallar a ayyukan bawa sallah, idan sallarsa ta yi kyau, to faƙad aflaha wa an jaha, ya rabauta kuma ya tsira, zai samu alherin duniya da lahira. Shi yasa can da Allah ya ce wa'amur ahalaka bis salati.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
Ubangiji ta ce ka umarci iyalanka duk wanda yake ƙarƙashinka ka umarce shi da sallah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha kuma ka haƙurtar da su yin sallar domin me La nas'aluka rizqan ba ma tambayan ka arziki. Ibn Kathir yace idan ka tsai da sallah ataka rizq min haythu la tahtasib arziki zai zo maka ta yadda baka tsammani. In kuna son arziki to ku tsai da sallah ku ringa umartan iyalanku da yin sallah. Wannan fa'ida ne da falala ta sallah. To kamar shimfiɗa ne da ɗan ɗoriya akan abin da Malam Ibrahim yayi abin da nake so in magana a kai shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wasta'inu bis sabari wassala.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
Ubangiji ta ce ku nemi taimakon biyan bukatunku bis sabari ta hanyar haƙuri. wassala da kuma sallah. To, haƙurin nan a kansa nake so in yi magana, ku nemi taimakon wajen biyan buƙatunku ta hanyar haƙuri, wassala da kuma sallah. To, shi haƙuri da kuke kallo bayin Allah, Allah ya sanya haƙuri sadauki ne wanda baya tintiɓe. Shi haƙuri runduna ce wacce ba a rusa ta. ba wanda ya isa ya rusa haƙuri, rundunar haƙuri. Da haƙuri da nasara ‘yan uwan juna ne shaƙiƙai, uwa da uba suke, ba a raba su. In kana so kai nasara, to sai ka yi haƙuri. In ka yi haƙuri, to za ka yi nasara. Amma in ka ci da zuci, ba za ka yi nasara ba. Haƙuri irin taimakon da yake ma'abocinsa. Ma ya fi irin yadda za a ce akwai mazaje masu ƙarfi su zo suna da shiri suna da tanadi suna da yawa to taimakon haƙuri ya fi na wannan mazajen matsayin haƙuri wajen cin nasara a gangar jiki kamar matsayin kayi ne a gangar jiki kun san kai a gangar jiki ai shine ya tafi da abubuwa ƙwaƙwalwar ma a kai take ko? a kai take, saboda haka abubuwan da suke kai ga ido, ga hanci, ga baki, ga kunne, ga uwa uba ƙwaƙwalwar, duka a ka suke. To haƙuri wani al'amari ne wanda yake da girma, kuma haƙuri, hanyar haƙuri ana samun nasara da kuma rabauta duniya da lahira. Domin kalimatu falah kalma ce da ta haɗa alkhairin duniya da lahira. Haƙuri yana da falala, haƙuri ana buƙatarsa duk wani ɗan adam yana buƙatuwa zuwa ga haƙuri. Duk wani ɗan adam yana buƙatuwa zuwa ga haƙuri ƙwarai da gaske a cikin addininsa da kuma rayuwarsa. Halin ɗan adam, shi hali na ɗan adam, wato zai kasance ne tsakanin haƙuri a kan al'amarin da ya wajaba a aikata shi, a zartas da shi, ko kuma haƙuri a kan abin da aka hana ya wajaba ka nisance shi kuma ka bar shi, da kuma haƙuri a kan ƙaddara wanda suke gudana ba makawa sai ka samu kanka cikin haka, ko kuma ka samu kanka cikin ni'ima. wanda ni'iman nan ya kamata ka gode wa Allah, ka gode wanda ya ni'imta ka, ka gode wa Allah, wanda ya ni'imta ka. Na'am, ko ka samu kanka cikin ni'ima wanda za ta gudana a gare ka wanda wajibi ne ka gode wa wanda ya maka wannan ni'imar. Idan halin ɗan adam ya kasance a cikin haka, to la tufariquhu halin wato wannan ɗayan abubuwan da muka ambata ba zai kasance mutum ya rabu da ɗaya daga cikin waɗannan ba fassabaru lazimun ilal mamat saboda haka haƙuri ya lazimce shi har zuwa mutuwa wajibi ne mutum ya ta haƙuri har mala'ika ya zo ya ce to za mu tafi falhayatu la tastaqimu illa bisabar rayuwa ba ta tsayuwa ta miƙe ɗoɗar sai da haƙuri rayuwa haƙuri waraka ne ga dukkan mushkiloli na sha faɗa formula ce da take shiga kowane equation ta balancing ɗinsa duk wani equation da ya gagara idan aka jefa haƙuri to sai ta yi balancing ɗinsa cikin lokaci kaɗan Bahaushe ma ya ce mai haƙuri shi yakan dafa dutse har ya sha romansa. Saboda haka, haƙuri guziri ne na mai jihadi idan jinkiri nasara, in aka samu jinkirin samun nasara. Haƙuri guziri ne na mai jihadi in aka samu jinkirin samun nasara. Haƙuri guziri ne na mai da'awa idan mutane aka samu jinkirin amsawar mutane, mai da'awa ya yi haƙuri, ku tambayi Malam Abubakar Musa giyaɗe a zare ko? Lokacin da yake giyaɗe don Allah, in yana darasi, mutane nawa ne suke taruwa a masallacin? Ai, ba su da yawa, amma a yanan fa, mutum nawa ne? Za ka yi irgawa? To, ba za ka yi irgawa ba. To mai haƙuri in dai mai da'awa ne ana so kai haƙuri kai ta da'awar, in dai don Allah kake yi, karka fasa. Allah maɗaukakin sarki ko da mutane ba su amsa ba a lokacin da kake yi, to akwai lokacin kuma da za su amsa, lokacin ne bai yi ba. Sannan mai haƙuri guziri ne na malami in ya samu kansa a cikin lokacin da ake baƙuntar ilimi. wato idan mutum ya je ya samu wata anguwa kamar dai abin da muke cewa mala abubakar musa giyaɗe wannan santar ka yi haƙuri a ci gaba da da'awa a yi haƙuri a ci gaba da gungurawa wata rana za a yi mamaki ba shi kaɗai ba duk wanda yake da'awa a inda yake yi to ya haƙuri ya ci gaba da yi mutane ba su gane ba to za su gane. masallacinmu na matsango da akwai wanda hararan wajen suke amma yanzu sun markaɗe sallah ake da su a wajen sun markaɗe da ba, ko wajen ba sa zuwa harara suke amma yanzu sun markaɗe suna shauƙi suna jin daɗi to haka al'amarin yake saboda haka haƙuri guziri ne na babba da kuma ƙarami ya tabbata cikin littafin zuhud an rawaito daga umar bin al-khattabi radiyallahu anhu yace wajadna khaira aishuna bis sabari mun samu mafi alkhairar rayuwar mu ta hanyar haƙuri ne inna allaha wasafa sabirin Allah ya siffanta masu haƙuri bi ausafin da wasu siffofi wa khassahum bi khasa'is kuma ya keɓance su da wasu abubuwa da ya keɓance su da shi lam takun li ghairihim waɗannan abubuwan babu su ga wani kowane irin aiki in dai ba haƙuri ba dan Allah ya ambaci haƙuri a cikin alkur'ani a gurare daban-daban ya kai waje casa'in waje casa'in a cikin littafin Allah kuma ya siffanta mafi yawan darajoji da alkhairai ya jingina su zuwa ga haƙuri ya sanya sakamakonsa haƙuri ne a wani waje Allah ya ce waje Allah
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا لنا وكانوا بآياتنا يوقنون
جزاكم الله خيرا Ubangiji ta'ala ya ce waje alna minhum a imma, sai muka sanya su shugabanni, jagorori, ya haduna bi amrina suna shiryarwa da umarninmu, lammami sabaru yayin da suka yi haƙuri, wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance masu kankancewa da ayoyinmu. Shekul Islam Ibn Taimiyya yake cewa bis sabari wal yaqin tunalul imama fid din. Ta hanyar haƙuri ne da yaƙini ake samun ainihin wato shugabanci a cikin addini. Nan gaba ta kawo mu menene wai haƙuri ka. Haƙuri shine alhabas wal kaf kamewa. Allah maɗaukin sarki ya ce a cikin Alƙur'ani wannan literary meaning kenan. Wasbir nafsaka.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
Ubangiji ta lace wasbir nafsaka ka haƙurtar da kanka ka tsayar da kanka ka zaunar da kanka ma'alladhina mi yad'una rabbahum tare da wanda suke kiran suke bautawa ubangijinsu tare da wanda suke bautawa ubangijinsu safiya da marece suna neman yaddar ubangiji saboda haka hakuri shine ka tsare kanka wannan literary meaning kenan amma a wajen istilahi technical meaning shine habasin nafsi ala fi'li shay'in aradahu Allahu aw an fi'li shay'in naha Allahu anhu وهو صبر على شيء أمر به الله وصبر على شيء نهى الله عنه جعل الله فيه الأجر العظيم لمن أراد به وجهه haƙuri dai a taƙaice shine ka tsare wato kanka akan aikata wani abin da Allah yake so a aikata ka yi haƙuri ka aikata ko da ranka baya so sannan haƙuri shine a wajen malaman shari'a, ka haƙurtar da ranka barin abin da Allah ya hana, ka nisance shi ko da kana son aikatawa. Sannan Allah ya sanya lada mai gwaɗi mai yawa ga duk wanda ya yi haƙuri, in ya yi don neman yardar Allah. To, malamai suka ce haƙuri a wannan gajeren takadiri ya kasu kashi uku, sabarun ala ta'atillah. haƙuri a kan biyayya ga Allah, kana bacci sai ka ji mai ladan ya ce, Assalatu khairun minan nau, sai ka katse baccin ka tashi ka daure, ka yi alwala, ka tashi ka ɗan yi wa'insu azkar da na filfilo, ka jira lokacin da za a yi kira na biyu, ka fito, ka yi raka a fajar ka fito masallaci. Kana baccin ƙailula siyasta tsakanin azahar da al'asar, sai ladan ya rangada kiran sallah. sai ka katse ka tashi kai alwala ka tafo masallaci. Sau da aka kai haƙuri akan biyayya ga Allah, sannan akwai kuma haƙuri amma asiyatillah haƙuri akan nisantar saɓan Allah sannan na uku sabarun ala aqdarullah haƙuri akan abubuwan da Allah ya ƙaddara abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara za ka haɗu da shi zai same ka ayoyi da suke magana akan haƙuri suna da yawa Allah ya ce ya ayyuhal ladina
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani isbiru ku yi haƙuri wasabiru ku yi musayar haƙuri warabitu ku tsare ku tsare kafa ko warabitu ko wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun lalle tabbas za ku rabauta kaga in kana hakuri za ka samu rabauta falah kalmar falah ta haɗe samun alkhairin duniya da lahira in dai kana hakuri za ka samu alkhairin duniya da lahira a wani waje sai Allah ce fasbir kama
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا عشية أو لم يلبثوا إلا ساعة إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
شمي دعوة أنت فاصبر كي هكوري كما صبر أولي الأزم من الرسل kamar yadda manya-manyan manzanni suka yi haƙuri ana haƙurtar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da duk wani wanda ya tsaya a matsayinsa mai da'awa ana haƙurtar da shi karye gaggawa a mutane abi abu gradually a hankali sannu-sannu shay'an fa shay'an to Allah madaukin sarki yayi tattalin lada mai gwadi mai yawa ga wanda suka yi haƙuri yace ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru a wani waje Allah yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab a wani waje kuma sai Allah yace wa bashir
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
wani babban malami ɗansa ma babban malami ne mutarrif bin abdullah sai kwanansa ya ƙare ya mutu mahaifin nasa sai aka ga ya shiga ya yi wanka ya sa fararen kaya ya yi rawani ya sa turare ya fito aka ce aka rama kallawa kai da ɗanka babban malami ya rasu ya aka ya kai ce a ni da Allah ya karrama ni ya darajanta ni da abubuwa uku ya ba zan nuna farin ciki na ba. Allah ya ce wa bashiris sabirin, ai bishara a masu haƙuri, allazina idza asabatuhum musiba, su ne wanda in musiba ta same su, ƙalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga Allah muke kuma daga Allah za mu koma. Duk wanda ya samu kansa haka kuma ya faɗa ya mai da al'amari zuwa ga Allah, ula'ika alaihim salawatu min rabbihim. suna da yabo daga Ubangijinsu, wa rahama da rahama wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su shiryayyu ne. Abubuwa uku mai haƙuri zai samu idan aka jarrabe shi. To, a wani waje Allah ya ce, Wasta ino bisabari wassala, mun karanta ta. Sannan wa in tasbiru wa tattaƙo la ya burrukum kaiduhum shai'a. Allah maɗaukin sarki ce, In kuka yi haƙuri, kuka kiyaye dokokin Allah, to kaidin mai kaidi ma ba zai same ku ba Allah zai tsare ku a wani waje sai Allah ce salamun alaikum bima
salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da
Allah ya siffanta siffofin yan aljanna a cikin suratul ra'adi sai ce salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi a duniya fa ni'ima uqbaddar madalla da ƙarshen gida Allah ka kai mu ƙarshen gida a wani waje sai Allah ya ce kai haƙurin nan fa in ka rike shi fa to fa akwai al'amari mai gwaɓi mai lada wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin sai Allah ce wasbir wa ma sabaruka illa billah in aka maka uquba aka zalunce ka to sai Allah ya yadda karama daidai yadda aka ma in dai zaka iya in aka dan tsokale ka kai ma sai ka tsokala amma in ka ƙara ka wuce nasa to za a ɗauki iya tsokalar sauran kuma ka biya shi to sai aka ce ku rama daidai da yadda aka muku in aka takale ku amma wala in sabartum da za ku yi haƙuri lahu khairul lisabirin shi yafi alkhairi ga masu haƙuri a wani waje Allah ya ce wala man sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umur wanda ya haƙuri bayan ya haƙurin ma sai ya ce na yafe wannan fa al'amari ne mai girma to lukmanul hakim yayi ta nasiha a ɗansa yace ya bunayya
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
muhallin shahid da lukmanul hakim yake ta wa'azi a ɗansa ya ce wasbir alama asabak ka yi haƙuri akan duk abin da ya same ka ka ringa haƙuri wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura to a wani waje sai Allah ya ce tammat kalimatu rabbikal husna ala bani
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وم-
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى قومه أن أخرج قومك ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور waɗannan ayoyin da muka karanta suna nuna mana mahimmanci da falala na haƙuri saboda haka mu kasance masu haƙuri masu ɗoruwa a kayan biyayya ga Allah abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda na kuskure kuma Allah ya gafarta mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Murtala Garba Allah ya saka da alkhairi kuma ya ƙara basira kuma ya sanya wa rayuwa albarka ga baki ɗaya da zuriya. Ah, Dama ita shi haƙuri abu ne wanda yake babba, muna fata Allah ya ba mu shi. Rashin haƙuri shi ke kawo kayi aure da kai da iyalinka sa'an nan sai ka sake ta. An samu me gajen haƙuri, rashin haƙuri shi ke kawa a yaƙin duniya ga baki ɗaya, an yi har sau biyu. Don saboda haka shi haƙuri babban abu ne, in an yi shi lallai abubuwan ba za su ɓaci ba, amma in aka gaza sai ka ga abu an samu ɓacin al'amura ɗin, Allah ya ba mu haƙuri.